الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 28 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da 22 ga watan 11 shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insani min aljinn wash shaitan wallafar babban malami a Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahu Allah ta'ala yan uwa idan ba a manta ba a jiya muna bayani ne a cikin madkhal na shida shine mashiga ta shida daga cikin hanyoyin da shaidan yake bi wajen halakar da 'yan adam mashiga ta shida ita ce albukhlu rowa wanda malam ya fara mana bayani karkashin ayoyin alkur'ani mai girma bayan ya gama kuma ya gangaro zuwa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna cikin karatun hadisan ne lokaci muka dakata za mu tashi akan hadisin abi umama malaiti wa an abi umama radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديثي أن كربوش دقى صحابي أبو أمامة الله مدوكين سركي يكارا مسيحدا يتي حقيقة أن نفسيرا دا أمنتي سكارة تبتا أغريش يتي يبن آدم يا كي أن أدم إنك إن تبذل الفضل خير لك حقيقة كي كبادا ka fitar da abin da yake rara ne daga cikin dukiyarka ko abin da ka mallaka ka ba da shi sadaka ka ba da shi ga mabukata khairul laka wannan shine abin da yafi maka alkhairi wa in tumsiku idan ko ka rike shi ka hana ka wadata kai amfanin da zaka yi da abin da ke gare ka wanda yake saura ko rara ka hana shi ka rike shi ma sharrul laka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wannan sharri ne a gare ka wala tulamu ala tafafin sai dai kuma ba a zargin mutum akan rayuwa ta daidai ruwa daidai tsaki rayuwar da babu wuce gona da iyaka a cikinta babu kuma takatiri a cikinta matsawa da rike hannu shine kafaf wabda biman ta'ul sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce amma idan ka tashi bayarwar to ka fara da wanda kake daukar nauyi wanda haƙƙinsu na wajibi na ciyar wasu a kanka yake to sadakar da su ake farawa su ake fara sauke nauyinsu sannan kuma sai a fita ga tauje shi ne wabda biman ta'u waliyadul uliya annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce hannu da yake maɗaukakiya shi ne hannun da yake bayarwa hannun da yake miƙawa khairun shi ne mafi alkhairin minal yadi sufla daga hannun da yake makaskanciya hannun kaskanta ita ce hannu da take karba hannun da yake kasa wanda ake miƙowa yake karba wannan shine abin da ake nufi da hannu a makaskanci wannan hadisi yan uwa Imam Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 1036 kitabu zakati babu bayani anna al-yad al-ulya khairun min al-yad as-sufla yan uwa wannan hadisi a cikin sa zamu ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana mana kusan abubuwa guda hudu masu muhimmanci abu na farko shine ya kwadaitar da al'umma akan fitar da abin da yake rara idan mutum ya mallaki abin da zai amfani da shi to abin da ya rage ana so ya fitar da shi ya ba wa mabukata musamman lokacin da ake cikin tsananin bukata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nuna yin hakan alkhairi ne a cikin addininsa da kuma rayuwarsa gaba ɗaya Allah madaukakin sarki zai bashi lada mai tarin yawa idan yi haka sannan kuma wanda ya ba wa abin zai kyautata musu za su ji daɗi a cikin zuciyarsu za kuma su samu soyayyarsa a cikin zuciyarsu saboda duk wanda ka ɗau wani abu ka bashi na kyauta ko na sadaka musamman lokacin da mutum ke cikin bukata wannan ba zai manta da kai ba inda ɗan halatta ne ba zai manta da kai ba haka idan mutum ya riƙe kuma ya hana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wannan sharri ne a gare shi idan sadaka ce da take ta wajibi ta dole ta tilas kamar zakka to wannan za ta ja masa uquba da wabali ranar tashin alkiyama kamar yadda muka karanta a hadisin jiya yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwatanta dukiyar da aka taskance aka kibar ita sadaka yadda take zama wa ranar tashin alkiyama idan kuma sadaka ce ko zakka ce ta mustahabi mutum ya rike ya ki bayarwa to ita ma dai wannan zai kasancewa zai kasance mutum yawa kansa da kansa mugunta kenan eh kai da kanka kaiwa kanka mugunta lada da dimbin alkhairin da ya kamata ka samu a wajen Allah madaukakin sarki mutum ya hawa kansa shi to shi sa yadda tsari na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake shine yakan samu abin da zai ci da iyalansa har ma wani lokaci yakan dan ajiye abin da zai amfani da shi na wani lokaci sauran kuma da a bada shi sadaka sai dai kuma zaka ga sau da yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan aka samu dukiyar ganima ko wani abu makamancin haka wani lokaci ma kan ajiye abincin da zai ci na tsawon lokaci na watanni ko na shekara haka to amma abincin dududu sai ga baya kaiwa ko ina sai ga ya kare me dalili saboda annabi bayarwa yake sallallahu alaihi wasallam duk wanda yazo yace ba shi da shi annabi bai iya cewa babu idan ka zo ka ce ya rasulullahi bani da kaza ina nema annabi zai ce aje a dauko a bashi a shiga gida a duba a shiga gida a duba idan na gidan ya kare gaba daya har bashi yakan ci mai ba mutun sadaka sallallahu alaihi wasallam eh annabi sallallahu alaihi wasallam har bashi yakan ci ya karba ya dora abin kansa dan ya baka kai ya kyautata maka abu na biyu da hadisin ya karantar da mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi rayuwa ta alkafaf shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mun karanta a hadisan baya rayuwar ta kasance kafaf shine daidai ruwa daidai tsaki abinda bahaushe yake cewa rayuwar rufin asiri kenan Allah madaukakin sarki ya rufa maka asiri ya kasance abinda zaka ci da abinda zaka sha da abin da za ka sai magani da abin da za ka yi amfani da tufafin da za ka sa da sauransu ba su fi ƙarfinka ba to wannan ita ce rayuwa ta daidai tsaki amma maybe a ajiye ba ka da wasu makudan kuɗi haka idan wani abu ya taso maka na dubu ɗari biyu ko abin da ya kama da haka to sai ka ga babu to amma dai yanzu alhamdulillah za a ganka a cikin nishaɗi za ka ci iyalanka za su ci 'ya'yanka za su je makaranta da sauransu rayuwar rufin asiri kenan shi sa kullum za ka ji addu'a ba wuce Allah ƙarar rafa mana asiri wannan addu'a ce mai kyau kwarai da gaske to rayuwa irin wannan babu laifi bar ma har ɗan wani ɗan kunji-kunji za ka ita na da ku aji abinda bature ke cewa precautionary motives irin ɗan abubuwan da suka ɗan taso haka abinda ba a san da shi ba yanzu misali rashin lafiya ya ta iya faɗo mutum haka ne ko mutum bai sani ba sosai a ɗan tanadi wani ba aji shi ma duk wannan ba a zargin mutum a kansa amma yanzu misali abincin da mutum zai siya na shekara ɗaya aje sai mutum ya siya abincin shekara goma ko shekara ashirin wannan akwai almazaranci a cikinsa sai ga lalacewa ke kaga wani akwai wani suto a cikin gari da na taɓa gani wallahi shinkafa ce aka fito da ita inda ruwa ya cika ƙarshe ciko aka rinƙa da shinkafar a wajen wallahi kuwa azumin cikin gari ciko aka rinƙa yi to da ta lalace an je an dubge ta a cikin su to an bata ba a ci ba ba a fito da ita an ba mabukata ba to irin wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake zargi amma kai dan dan kai mu a matsayin na talakawa dan ka so shi buhu daya buhu biyu buhu uku ka ajiye kai da iyalin ka wannan babu laifi yanzu buhu biyu buhu uku ga mai iyalin ina zai je ba wanda dadewa zai ba wannan ba shi ake bayani ba amma dai abin da yafi karfin bukatar ka a so shi a jibge kai baka ci ba kai baka bayar ba annabi ya ce wannan sharri ne ga mutum ba daidai bane Allah ya kiyaye abu na uku da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi umarni da shi ko ya kwadaitar a cikin wannan hadisi shine wabda biman ta'ul idan ka tashi bayarwa idan Allah madaukakin sarki ya sa ka samu rarar to wanda ya kamata ka fara kulawa su ne wanda suke dab da kai eh wanda suke dab da kai wanda kai wanda kake daukar nauyin ciyarwar su matarka ƴaƴanka iyayenka kannanka yayyanka da wanda suke tare da kai waɗannan su ne a haƙƙo a haƙƙo na ka fara yi musu sannan idan akwai ragowa sai ka fito waje ka yi shi saboda su idan ka ciyar da 'ya'yanka da matarka waɗanda su ne suka fi kowa haƙƙi a kanka sannan sai iyayenka idan 'ya'yanka da matarka sun fi iyayenka haƙƙi a kanka in dai a watsan dai bacin ciyarwa ne ina fata an fahimta yawwa saboda haka sai ka fara ci da su sannan sai abin nan idan ka ciyar da su ka ciyar da iyayenka ka ciyar da wanda duk kake gani kusa da kai suke to babu laifi sai a fito da su sai a fito waje wannan ciyarwa ce take tana dauke da ladan sadaka da kuma ladan zumunci abu guda biyu kai wanda suke na waje idan aka dauka aka ba su su ma an yi abin da ya dace kuma Allah madaukakin sarki zai yaba amma dai ga inda ya kamata a ce an fara din sai abu na karshe daga cikin hadisin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce hannun da yake bayarwa shine madaukaki ya fa alkhairi sama da hannun da yake karba shine hannun da yake makaskanci wannan sai ke nuna mana ko da yaushe abinda shari'a take la'akari da shi shine kai ka je ka yi gumi ka sha wahala ka samu ka bayar ba ka je ka zauna ka ce Allah ya ba ku mu samu ba ina fata an fahimta kullun addinin musulunci yana tarbiyyantar da mabiyansa ne akan ka nema ka tashi ka nema shi yasa za ku ga yan uwa dukkanin annabawan Allah da manzanninsa dukkaninsu babu wani annabin Allah ko manzon Allah da ya kasance ci ma zaune kowannensu daga ciki sai da Allah maɗaukakin sarki ya koya masa wata sana'a da yake shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yake cewa dukkan annaban Allah sai da suka kiyo yace dukkan annaban Allah sun yi kiyo kiyo suke ake biyan su idan su samu abin da za su rufa kansu a cikin idan su isar da addinin Allah cikin nutsuwa babu wanda yake musu gori idan da a ce akwai wanda yake daukar nauyin su ba kake gani yanzu kalli wancan yanzu kalli mutumin manzafir auna lokacin da annabi Musa ya zo ya fare ya fare masa da'awa ya ba Allah madaukakin sarki kun ga ba sai dai fare masa gori ba ba wai ba wai shi yake daukar nauyin annabi Musa ba amma annabi Musa ya taso a ina ne a gidan Fir'auna to sai da ya masa gori qala alam nu rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sitin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ina fata an fahimta kun ji irin ta ba ya ce ƙala alamdu rabbi ka fi wai ba a nan makare ne ka kana ɗan ƙarami ba ka zauna a cikinmu 'yan shekaru kuma sannan ka je ka aikata mana abin da ka aikata na kashe ƙibɗi kana mai kafircewa kana mai butulcewa ni'imar da muka yi maka kun ji bori yake wa annabi Musa alaihi salam to ya kake ganin yake dauka shi yake daukar nauyin gidansa da iyalinsa da kuma da kuma ya kake gani ina fata an fahimta to shi sa duk mutumin da yake so ya zauna lafiya to ya kokari ya nemi na kansa inda za ka je karin ƙabi ka hannu kana cewa a bani wallahi wulaƙanci ka tare shi e wulaƙanci dai na duniyan nan ka tare shi kamun kuma ajina lahira e kamun ajina lahira ƙwarai da gaske don a lahiran ma akwai wulaƙanci shi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk mutumin da yake roƙo yake miƙa mutane hannunsa to zai tashi ranar tashin alƙiyama babu ƙwayar tsoka guda ɗaya a fuskarsa ƙwarangwal to akwai ƙasƙanci da tuzurfin da ya fi wannan babu kuma annabi ce sani duk mutumin da yake zuwa kawai yake roƙon mutane takassuran dan ya tara abin dukiya da abin duniya garuwa shi mutane suke dauka sa wallahi haka annabi ya faɗa yawa garuwa shi mutane suke dauka suke bashi in ya ga dama ya karɓa garuwa shi nan kaɗan in ya ga dama kuma ya karɓa da yawa amma dai ga abin da yake sauraka a matsayin mutum na namiji dole ne duk yadda zai yi kokari rufa kansa asiri e wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar akai dan ka rayu cikin salama da aminci da kwanciyar hankali dan dan adam duk inda yake yan uwa kamar yadda na shame mutum ko yana so a mutunta shi a girmama shi wannan ka'ida ce ta mutum yana so a mutunta shi a girmama shi na sha ga muku ko mahaukaci ne da ya rasa hankalinsa wallahi za ka ga mutumin da yake mutunta shi yake girmama shi yafi zuwa wajensa kai da zai zo wajenka ka zage shi ka hantare shi ba za ka gan shi a wajenka ba amma wanda yake bashi ya sai masa kosai ya sai masa waina in ya tashi daga inda yake ina yake zuwa wajen sa yake zuwa to ballanta na kai mai hankali Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga mana koda a wajen Allah mutumin da yake bayarwa ya fi mutumin da yake karba Allah ka saba daga cikin masu bayarwa ba ba karba wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi kamar yadda nayi bayani wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karɓo wannan hadisi na gaba daga sahabi abdullahi dan mas'udin Allah ƙara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kale yace ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tambaye sabban sa yace waye daga cikin ku dukiyar magadansa ta fi soyuwa a gare shi sama da dukiyarsa ta kansa waye fi san dukiyar magadansa ba tasa ba sama da dukiyarsa qalu sai sabai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi min mali warithihi babu wanda daga cikin mu face dukiyarsa ita ce abad da yafi so sama da dukiyar magadansa qala sai annabi ya ce fa inna malahu to ku saurara ku ji dukiyarka da nake nufi ita ce dukiyarka ita ce ma qaddama abinda mutun ya gabatar abinda ka dauka ka bayar abinda ka ciyar abinda kai saraka jariya da shi wannan ita ce dukiyarka da zaka same ta a gaban Allah madaukakin sarki sile biyar ba zai ciwon kai ba eh gaba ɗayan ta zaka ganta duka Allah madaukakin sarki zai kawo maka ita kuma ai maka sakamako da ita wama amma wa mala warith warithi amma dukiyar magadansa ita ce ma akhar abin da ya zinkirtar bai ake nufi da abin da ya zinkirta shine abin da ka kashe kenan abin da ka ci abinci da shi abin da ka sa tufafi da shi abin da ka sai gida da shi wanda duk ka riga ka jinkirtar da shi baka da komai a kansa baka da laifi baka yi laifin komai ba ka ci abinci ka yi halak ka sa tufafi ka yi halak ka sai gida ka yi halak babu wanda zai ce ka yi haram haka ne to amma kuma zaka samu wani abu da lada akai babu abin da zaka samu shine ma a karaka jinkirtin a duniya ka kyale shi kenan shi ya gama amfanin sa ya gama da ka mutu shi kenan eh gidan da ka bari ka jinkirtar da shi ya riga ya baka ya ya ka tafka bashi haka nan abinda ka ajiye na kadara ko abinda ka ci ya riga ya tafi to amma wannan abinda ka dauka ka bayar to shine kuma sai ka je gaba sai ka ganshi yana jiranka shine kuma abin lokacin da kake buƙatar amfani lokacin zai maka amfani to wata wata irin salam magana ce ta shigar da wa'azi da fadakarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa sabban sa anan wajen don ya cire musu muguwar ɗabi'ar ruwa da kuma ɗabi'a ta bayarwa a lokacin da mutum yake son abin da yake so wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa hadisi mai lamba ta 6442 kitabun riqaq babu ma qaddama min malihi fa huwa lahu babin da yake bayani akan abin da mutum ya gabatar na dukiyarsa shine nasa wa an abdullahi bin umara hadisi na gaba an karɓo shi daga sahabi abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hakika abdullahi dan umar yace hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la hasada illa fitnataini babu hasada addinin musulunci shari'a ba ta yadda kai hasada ba illa fitnataini sai cikin abubuwa guda biyu duk hasada haramun ce amma hasada a cikin abubuwa guda biyu babu laifi a inji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zamu ji abin da ake nufi yace na farko rajulun atahu Allahu alqur'ana shine mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi alqur'ani fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahari yana kokarin tsayawa da wannan alqur'ani yayi kiyamul layli da shi ya karanta ya san ma'anarsa ya aiki da shi shine abinda in kaji an yi bayanin alqur'ani yan uwa a duk inda kaji an yi bayanin alqur'ani to abin da ake nufi da wanda aka ba alkur'ani shine mutumin da ya iya karatun alkur'ani sannan ya kiyaye yayi itikanin karatun sa yadda ya kamata yadda aka saukar da shi yadda Allah madaukakin sarki cewa ratil qur'ana tartilan sannan abu na biyu shine kokarin sanin ma'anar alkur'ani ka san ma'anonin alkur'ani domin zai taimaka maka wajen lokacin da kake karanta shi ka ranka halatto da abin da kake karantawa tadabburi kenan afala yatadabbaruna alquran haka Allah madaukakin sarki faɗa ba za su rinka tadabbarin alqurani ba ta ya za a yi kai tadabbarin alqurani baka san ma'anarsa ba ba za ta yi ba to sanin ma'anar alqurani zai taimaka maka wajen hararo abubuwan da kake faɗa lokacin da kake karanta shi to wannan na ɗaya daga cikin ma'anar sanin alqurani abu na uku mafi muhimmanci shine aiki da shi yi aiki da shi shine daman alqurani Allah madaukakin sarki ya sauko da annabi shine tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan mi ne dan mi aiki da shi shi sa kun ga da aka tambayi na Aisha cewa me dabi'ar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan amsa ta bayar tace dabi'a ta ita ce me alqur'ani shikenan kawai shikenan ma'ana duk abinda alqur'ani yace ayi Annabi ya riga kowa yi abinda alqur'ani yace a bari Annabi ya riga kowa bari shikenan kai ma haka ya kamata ka zama to duk inda kaje an yi bayanin karatun alqur'ani da samun lada akan sa abinda ake nufi kenan yan uwa ka san alqur'ani ka iya karanta shi ka rinka karanta shi kada ka watsar da shi in ka watsar da shi kai wa alqur'ani jafaki sannan ka san ma'anarsa sannan kuma kai aiki da shi shikenan sai ka shiga cikin wanda alkurani zai ce ta suratul baqara ta cece shi ali imran ta cece shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta duk za su ceto idan kuma duk baka yi wannan ba ka watsar da alkurani ko kuma ka dau wasu ka bar wasu to sai ka kasance daga cikin wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai kai karar su wajen Allah sun watsar da alkurani wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura annabi zai ce ya ubangiji waɗannan mutanen nawa sun riƙe alƙur'ani abin ƙauracewa abin ƙauracewa ba sa karanta shi abin ƙauracewa ba sa aiki da shi abin ƙauracewa ba sa sanin ma'anoninsa duk wannan ya ƙunshe shi Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfani da alqur'ani da aiki da shi to wannan idan Allah ya ba mutum haka to babu laifi a cikin zuciyarka ka ji kai ma kana so ka sami irin wannan an gane wannan ba laifi bane eh wani mutum ne Allah ya bashi alqur'ani kuma yana ya iya karatun alqur'ani kuma yana aiki da shi yana karantar da shi yana kaza yana kaza to babu laifi ka rinka jin kai ma irin abin da Allah ya ba wani Allah ya baka ba wai ba wai a kwace nasa a baka ba a'a nasa yana nan kai ma kuma Allah ya baka irin nasa ko wanda ya fi nasa wannan ba ba laifi bane annabi ya ce wannan mutum zai yi abu na biyu wa rajulun da mutumin da atahu Allahu malan Allah madaukakin sarki shi kuma dukiya ya bashi ba alqur'ani ba ba karatu ba eh haka Allah yake rabar sa kai a baka dukiya wanda kuma a bashi karatu fa huwa yunfiqu minhu ana allahi ana al-layli wa ana an-nahari shi kuma wannan ya tsaya da wannan dukiyar ta sai yana ciyar da ita yana bayar da ita a cikin bin Allah madaukakin sarki babu dare ba rana to shi ma irin wannan idan ka kalla ka ga wani mutum Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya mai gaban karkadar kullun dukiyarsa ciyar da ita yake wajen bin Allah madaukakin sarki ina talakawa suke bukata a basu ina wani wanda ya shiga cikin wani hali a fitar da shi daga ciki ina wani waje da yake bukatar taimako ina wani haka ina marayu ina kaza kullun aikin sa kenan to babu laifi ka ce Allah ya baka dukiya irin ta wani dan kai aiki irin nasa shi ma wannan babu laifi wannan ita ma ba hasara bace da shari'a ta hana ta wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi wal muradu bil hasad huna sai malai ce abinda ake nufi fa da hasada anan wajen kada wani ya dauka irin hasada da aka sani sai ce al ghibdatu ita ce gibda gibda shine abinda malamai suke ce mata fara hasada eh hasada ce amma fara ita ce irin wanda muke bayani anan wajen wa hiya tamanni mithla zalika shine mutun yayi burin kwatankwacin wannan abubuwa guda biyun da muka ambata a cikin hadisi ka ji kana burinsu a cikin zuciyarka kai ma Allah baka irinsu dan kai aiki irin nasu wa hadha la ba'sa bihi ma lai ce kaga irin wannan babu laifi akan ta shari'a bata hana ta ba bal ruba ma yakunu ta'atun ma lai ce bari ma wani lokacin irin wannan da'a yake zama ga Allah madaukakin sarki yin sa ma biyayya ne ga Allah madaukakin sarki kai haka dan yanzu mutumin da ya darsa aikin alkhairi a cikin zuciyarsa ya ji kuma yana sanyi wannan daidai ne ko ba daidai bane daidai ne to kaga karatun alkur'ani da karantar da shi da aiki da shi wannan da'a ce wannan ibada ce haka nan ciyar da dukiya da bada ita ta yadda ta hanyar da Allah madaukakin sarki yake so wannan ma da'a ce bin Allah ne madaukakin sarki to shi sa wannan lokacin irin wannan gidda din ma sai ta kasance mai da'a ga Allah madaukakin sarki a ba ma kadai abinda yake na halak ba amma al-hasadul madmum malici amma hasada al-maghmum wacce wacce take a bazzargi wacce shari'a bata bukatar ta bata santa fa huwa tamanni shine ko ita ce tamanni burin zawalin ni'mati wa huwa haram shine mutun ya rinka buri ni'imar da dake tattare da wani dan uwansa ta wushi ta wani ita ce haram eh ita ce haram yan uwa wanda mun sha bayani akan ta kawai mutun Allah madaukakin sarki ya bashi wata ni'ima ta dukiya ko ta lafiya ko ta kaza ko ta kaza ko ta kaza kawai kaje kana jin haushi kana so wannan abin ya rasa shi to wannan bala'i ne shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace irin wannan abin idan kana da shi a cikin zuciyarka to yadda ka san kara idan aka sashi a wuta yake cinyewa haka take cinye kyawawan ayyukan da kake yi ba dai sallah kake takaba da ita ba da azumi da kaza da kaza to wallahi hasada cikin zuciyarka haka take cinye wannan sallar taka inda ka san an sawa wuta kara ka san da ka zira kara ko me zai yi cinyewa zai ta wala haka take cinye kiyawan aiki shi sa iya iyawar mu ƴan uwa mu yi kokarin fitar da hasara daga cikin zuciyar mu iyakacin iyawar mu yi kokari da wahala eh da wahala amma mu yi kokari kullun aka tashi bayani akan hasara ya kamata mu tsaya mu rinka karanta zuciyar mu eh mu rinka karanta zuciyar mu sani cewa Allah madaukakin sarki shi ya kaddara zai ba wani kaza ni ban isa na hana ba waye ni waye ni da zan hana abinda Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara duk abinda kaga wani ya samu fa ma bikum min min ni'matin daga wane ne fa min Allah duk wata ni'ima da kaga ta same ka daga Allah madaukakin sarki ne saboda haka ne bin isa na tunkuɗe abinda Allah madaukakin sarki ya baka ba kamar yadda ka ba baka saka tunkuɗe abinda Allah madaukakin sarki ya bani ba to kowa ya rike nasa idan ka samu maka fatan alkhairi Allah ya taya ka ruku ba haka bane idan ni ma na samu ka taya ni fatan alkhairi Allah ya taya ni ko kenan sai mu zauna lafiya amma wani ya samu abu kaza ka ranka baya so baya jin daɗi ba fa sai ka fito ka faɗa ba ƴan uwa eh ba sai ka fito kai bayani ka ce kai ai wani wallahi ni abin da yasa bana jin daɗi ba shi ba shine hasada ba ka ji ranka ya ɓaci sakamakon alkhairin da wani ya samu wannan ni'ima ce wani ci gaba kawai ya samu sai ka ji kana jin haushi wannan hasada ce wannan hasada ce wanda ƴan uwa ɗaya daga cikin abin da yake da al'ummar mu kenan ɗaya daga cikin abin da ya mana katutu kenan shi sa aka kasa zaman lafiya saboda in dai akwai hasada a cikin mutane yan uwa wallahi ba za a zauna lafiya ba za a taɓa zaman lafiya ba an ta gaba an ta kiyayya an ta kokarin taɗile juna an ta zuwa wajen boka kenan ana yi wa juna asiri da tsafi ba zaman lafiya in dai akwai hasada idan me zaka ci gaba ni ma dan me zan ci gaba to akwai wanda yake hana wani ci gaba ne babu babu Allah madaukakin sarki mana tsari da ita hadisi na ƙarshe a cikin babin wa an Aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga uwar mu'mine na Aisha Allah ƙara mata yarda annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama qala tace hakika annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha idan mace ta ciyar daga abincin gidanta ta yi girki ta ɗauka ta ba almajiri ta yi girki baƙi suka zo ta ba su suka ci ta yi girki ta tura wa makota ita macen ake bayani wannan ba ma namijin ba sai annabi ya ce ghairi mufsidatin ba tare da ta yi barna ba ba tare da ta yi almabazaranci da abin da ta ciyar din ba kana laha ajruha bima anfaqat Allah madaukakin sarki zai bata ladan ciyarwar da ta yi ita akan kanta wali zawjiha ajru ajruhu shi ma mijinta za a bashi lada irin ladan da aka bashi aka bata sakamakon abincin da ya me ya kawo walil khadimi mithlu zalika shima dan aiken gida ko hadimin da yake kula da taskar abincin shima za a bashi irin wannan ladan kun ji wani alkhairi ya kuwa shi sa aure akwai albarka a cikin sa wallahi akwai albarka a cikin aure yanzu kaga wanda bashi da aure na zai samu wannan dan fara bayani rashin aure sai ku dariya ba ba ba taba marasa aure ake ba gaskiya ne ai eh gaskiya ne yanzu wanda bashi da aure na zai samu wannan kana kasuwa zaune ana ta baka lada yanzu misali ka kaddara mutanen garinku sun zo mutane daga garinku sun zo an dafa kwano biyu na abinci duk an ba su duk wanda ya ci abincin nan sai an baka lada kana kasuwa kana zaune kana kasuwancin ka ga kasuwanci kuɗi suna shiga kuma lada yana shiga account ɗinka eh kaga nurin ala nurin kina ba haka bane yawa to amma mutumin da mutumin da bai aji ba fa shi ya mai addu'a Allah ya bashi ikon ajiyewa kaga shi ita mata da ta ciyar ta samu lada shi mijin da ya nemo ya kawo shi ma Allah madaukakin sarki ya bashi lada sannan shi kansa dan aikin da ya kai kawo akan abin nan din da ya shafi girka abinci shi ma sai an bashi lada haka al'amarin yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta layan qusu ba layan qusu ba'dahum min ajri ba'dhin shay'a babu abin da zai tauyu daga ladan sashin su akan sashi ladan macen ba zai tauye namijin ba na namijin ba zai tauye na hadimi ba kowa ladansa za a bashi cikakke cikakken ladansa ko haka Allah madaukakin sarki zai raba ya bashi Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa zamu dakata ana insha Allah ta'ala sai sati mai zo zamu tashi a gaba ta shida a gaba ta bakwai daga cikin madakhil da shedan yake biyo don halakar da mutane abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك